الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا وقدوتنا ورسولنا وقائدنا وقرة أعيننا محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ويومنا شابك قوة رمضان هجرة منزل سيرة منزل رحمة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم daga Makka zuwa Madina shekara ta 1446 wanda ya daidai da sha bakwai ga watan uku miladiya haihuwar annabi isa ɗan maryam alaihi masalam shekara ta 2025 muna cikin tafsirin alkur'ani mai girma muna cikin suratu yunus a jiya mun fara bayani daga aya ta 20 zuwa aya ta 21 a shafi na 211 a farkon sa sai lokaci mun halinsa a yau da yarda Allah subhanahu wa ta'ala za mu tashi akan wannan ayar muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya kasance shi ne jagora gare mu cikin wannan karatu da za mu gabatar. Allah ya ba mu ikhlasi da dacewa da sunna ta annabi Muhammad sallallahu Alaihi wa Alihi wasallam a cikin ayyukanmu gaba ɗaya. Muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya samu kyakkyawan karko. Muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya aljannar Firdaus al'a'la ta kasance muku mu da mu da ku gaba ɗaya. Malam Allah ya ce wa idza azaqna nasa rahma
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا أذقنا الناس رحمة من بعد ضراء من بعد ضراء مستهم إذا لهم مكر إذا لهم مكر في آياتنا قل الله أسرع مكرا إن رسلنا يكتبون ما تمكرون
Na'am, kamar yadda muka sani ana taɓo matsaloli na zakka, musamman matsaloli na zamani, to ajiya mun tattauna akan abin da ake nufi al-mu'allafati qulubuhum da kuma maganan ganin malamai da ta'rifin su da kuma kasancewar ana samun su daga cikin musulmai, ana samun su daga cikin kafirai. A yau za mu tattauna akan mas'ala ta biyu game da su, hukmu sarfi zakati lil mu'allafati qulubuhum ba'da wafatin nabiyyi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam hukuncin bada wato bada zakka game da almu'allafati qulubuhum bayan manzo sallallahu alaihi wa sallam malamai sun yi magana akan magana uku akan su ikhtalafa alfuqaha fi dhalika ala thalathati aqwal القول الأول جواز إعطاء المؤلفة قلوبهم من الزكاة مسلمين كانوا أو كفارا أنقالكم kenan wasu daga cikin malamai sun tafi cewa rabo na waɗannan da ake cima al-mu'allafati qulubuhum waɗanda ake wato sanyaya zukatansu ana ba su ko na musulmi ko wanda ba musulmi ba rabon su yana nan hatta bayan manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam wanda shine qaulul malikiyya kuma shine mazhab inda al-hanabila sannan kuma shine ikhtiyar shaykhul islam ibn taymiyah magana ta biyu adamu jawazi i'ta'il mu'allafati qulubuhum min az-zakati muslimina kanu aw kuffara su hanafiya da shafi'iyya sun tafi cewa ba a ba su kwata kwata yanzu babu rabon su ma lam tanzil bil muslimina nazila tastawjibu i'ta'uhum li raf'iha sai in wata nazila ce ta sabka wata musiba ko ko wata lalura ta akwai sun zo sun kewaye musulmi da makamai akwai wani mutum daga cikin manyan su in an bashi zai ce kada akai hari sai a ba su don kaga su sai sun doka sai cikin halatul darura magana ta uku jawazu iqa'il mu'allafati qulubuhum min az-zaka in kanu muslimin waɗansu daga cikin malamai su cewa bayan mutuwan manzo sallallahu alaihi wasallam sai in sun kasance musulmai fa in kanu kuffaran in kafire ne fa yamtari'u dalika an hana wannan to akwai mazhaba daga cikin malikiya wanda suka tafi akan wannan da kuma shafi'iyya to yanzu sai mu karanto hujjojin su ko da a takaice ne mu ga kowa ga maganar da ya faɗa waɗanda suka ce ana ba su ko musulmai ne ko kafirai suka ce da Allah ya ce wal mu'allafati qulubuhum fa yashmalul muslim wal kafir da Allah ce mu'allafati qulubuhum bai ce min almuslimin ko min alkuffar bai ja'a mutlaqan wal mutlaq wato yuhmalu ala itlaqihi hatta yujadu ma yuqayyiduhu ko ba haka ba to sai sun kace a'a wai wannan aya an shafe ta ma'ana an shafe hukuncin ta to kaga cewa an shafe hukuncin ta ai babu wani dalili tunda tauba tana daga cikin karshen abin da ya sauka ina ayat da ta shafe ta ina hadisin da ya shafe ta daga cikin dalilansu waɗanda suka ce ana ba su suka ce manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam annan nabiya sallallahu Alaihi wasallam a aƙal mu'allafata ƙulubuhun minal mushriki na wani musulmina manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam ya ba su kenan tun da ya ba su kuma bai ce bayan mutuwar shekara a ba su ba ai magana ta riga ta kare mun gane ko sai waɗansu suka ce a'a ai manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam lam yuqihim min zaka wa inna ma a'tahum min al-ghanaim wa min al-fai'i wa khums al-khums suka ce ai cikin ganima ne ya ba su ina fata an fahimce ni sai an ka ce a'a ba gaskiya bane lalle manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ba cikin almu'allafati qulubuhum daga ganima da fai'i amma ba shi ke nuna ba bai ba su komi ba shi yasa ma hadisi ya tabbata daga manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam Anas dan Malik yake cewa anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam lam yus'al shay'an ala al-islam illa a'tahu ba a taba tambaye shi ba wani abu akan musulunci face sai ya bayar an gane ko wannan kenan ba a taba tambaye shi wani abu akan musulunci sai ya bayar kaga nan bai ce sai cikin zakka yake bayar ba ko ba cikin zakka ba mun gane ko wannan hadisi imam muslim ya rawaito shi in kan diba cikin babul fadail babu masu ila rasulullah sallallahu alaihi wasallam shay'an qattu fa qala la wala wa kasrata ataihi an gane ko abin da yake bayanin ko wa kasrati ataihi to sannan ibnu abbas yace wal mu'allafati qulubuhum وهم قوم كانوا يأتون رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أسلموا وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يرضخ لهم من الصدقات فإذا أعطاهم من الصدقات فأصابوا منها خيرا قالوا هذا دين صالح أغني wanda ya nuna cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana ba su ba a ce ba sai kaza sannan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce inni u'ti quraishan lalle ina ba quraishawa ata'allafuhum ina neman in sanya zukatansu li annahum hadithu ahadin bi jahiliya domin mutane ne ba su rabu da jahiliya ba su nisa da jahiliya ba in ka diba wannan yana cikin sahihul bukhari hadisi ne na Anas bin Malik kitabul khums babu ma kana nabi sallallahu alaihi wasallam yu'ti al mu'allafati qulubuhum wa ghayruhum min al khums wa nahwihi imam muslim ya kawo shi kitabuz zaka babu yu'ti al mu'allafati qulub ina fata an fahimci sannan kuma waɗanda suka ce ana ba su musulmai ko kafirai sun ka ce al-ma'ana alladhi u'tiya min ajlihi min al-ma'ana alladhi a'ta min ajlihi ar-rasul sallallahu alaihi wasallam wa huwa ta'lif al-qulub ala al-islam dalilin da yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake ba su shine aimi a karkato zukatun su zuwa ga musulunci lam yanqati bi wafatin nabiy sallallahu alaihi wasallam ai wannan bukata a karkato wani ya shiga musulunci ai wannan ba an bata gushe ba ko da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya gushe sun ka ce to daga cikin dalilan su kenan ina fata an fahimce ni yawwa to amma waɗanda ke cewa an shafe wannan magana ba su da ƙarfi to su waɗanda sun kace ana ba mu allafati qulubuhum ba a ba su kwata kwata me ya hujjar su sun kace anna hukma i'ta'il mu'allafati qulubuhum qad nusikha suka ce an shafe shi to in kace an shafe sai a cika kawo dalilin da ya shafe sai suka ce dalilin da ke nuna an shafe sai suka yi sabani suka ce ijma'us sahaba sahabbai sun yi ijma'i saboda lam yu'ti abubakar wa umar almu'allafata qulubuhum min as-sadaqati wai da umar da abubakar ba su ba su ba sun ka ce waqila wasu kuma sun ka ce walam yunkir alaihim baqiyatu as-sahaba fa kana ijma'an waqila sun ka ce a'a an-nasikh wa qul al-haqq min rabbikum faman sha'a falyu'min wa man sha'a falyakfur haythu qalaha umar li uyayna kaga sun ka ce umar ya ga ma uyayna wannan amma alhali in kan dibi wannan ya zai zama tuwa nasir alhali tauba wal mu'allafati qulubuhum akhiru ma nazala bil madina wa qul al haqqu min rabbikum suratul kahfi makkiyya ya za a iya ce ya shafe shi gadi ko wanda yana daga cikin shurutun nasu ya zama to shi wanda ya shafe shi ne mutaakhir wa qila inna an-nasikh qawluhu sallallahu alaihi wasallam li mu'ad sadaqatun tu'khadhu min aghniyaihim fa turaddu fi fuqara'ihim suka ce to wannan kenan ana karbar ta daga talakawa a ba mawadata suka ce to waɗannan su suke nuna wannan an shafe ba al-mu'allafati qulubu amma shaykhul islam ibn taymiya yake cewa a a karɓo daga mawadata a ba talakawa na'am shekul islam ibn taimiyya rahmatullahi alaihi wa rahimallahu jami'al musulmi yake cewa annal ijma la yakunu la nasikhan lin nususi ko da a ce wai misali an yi ijma'i shi ijma'i ai bai mi bai shahi nasi ya za ya ce yace li annal ijma'a inda ba yakunu ba'da wafatin nabi sallallahu alaihi wasallam ijma'i ana yin shi ne bayan mutuwar manzo sallallahu alaihi wasallam wan nasu yakunu fi hayatihi sallallahu alaihi wasallam kinan kaga waccan hujja su ta cewa kaza wannan ba gaskiya bane har ya kawo yake cewa in ma kajo suna cewa ijma'i ya shafi an gane ko in kaji malamai sun ce ijma'i ya shafi annal ijma'a yansafu bihi nususul kitabi was sunnah an gane ku yace kunna na ta'awwalu kalama ha'ula'i ala anna muradahum annal ijma'a yadullu ala nafsin nasih ya ce in ba ka ji an faɗi malamai sun ce ijma'i ya shafe nassi kaza ya ce inda shekul islam ya tabiya ya ce waɗannan malaman muna fassara maganar su a cewa akwai nassi ne wanda ijma'in ya dogara gare shi shine shafe wancan nassin ba ijma'in su muna ganewa ya ce amma daga baya in suna nufin a'a shi ijma'i bayan mutuwan manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yana shafe nassi ya ce to wannan magana ba ta da wani asali ba ta da tushe domin bai yiwa a ce an yi ijma'i an shafi nasi in haka nan ne kinan shari'a ba ta tashi aiki eh yace fa in kanu aradu zalika misali eh yace na ta'awwalu kalam haula'i ala anna al-murad anna al-ijma' yadullu ala nafs an-nasihim fa wajadna man dhakara man dhukira anhum annahum yaj'aluna al-ijma' nafsuhu nasikhan akwai wanda sun ce shi ijma'in kanshi yana shafewa yace to fa in kanu aradu zalika in suna nufin ijma'in kawai zai iya shafe nasi ya ce to fa haza qaulun yujawwizu tabdil almuslimin dinahum ba'da nabiyihim ina wannan idan ga musulmi suna iya canza addini bayan manzo sallallahu alaihi wasallam kako ga magana ta yi muni ina fata an fahimce to yace wa ma shara'ahu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam shar'an mu'allaqan bi sababin inna ma yakunu mashru'an inda wujudi sabab duk abinda an kace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya shar'anta shi saboda wani dalili to babu matsala in wannan dalilin ya zo alhukmu ya duru ma'a illatihi wujudan wa adma dalili na biyu da sun kace kuma an shafi a ce wa qulil haqqu min rabbikum faman sha'a falyu'min wa man sha'a falyakfur shi ma ghairu sahih so ce ya shafi ka gani gashi din ma sun kawo shi wa amma ayatul mu'allafati qulubuhum fahiya madaniyya وأما اعتبار قوله صلى الله عليه وسلم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد fi fuqara'ihim yace nasikan in ka dauki wannan hadisi kace ya shafi wal mu'allafati qulubuhum kenan fa muqtadahu nasxu baqiyati al asnaf min ahli zakat to kenan sai shahi dukkan sauran wadanda an kace domin banda inda masadaqatu lil fuqara'i tunda yace tu akhadhu min aghniya'ihim wa tabdu lil fuqara'ihim wal masakin kenan da al amilina alaiha da al mu'allafati qulubuhum da al riqabi da al gharibin da fi sabilillah da ibnu sabil duk wannan hadisin ya shafi su in kace ya shafi al mu'allafati qulubuhum tunda baka iya daukar wani daga ciki kamar wani da haka magana su ba ta da hujja sannan da sun ka kafa hujja da cewa adamu ya tsaye umar radiyallahu anhu wa ghayruhu min as-sahaba lil mu'allafati qulubuhum ba'da an-nabi sallallahu alaihi wasallam laysa bi naskhin ba naskhu bane an gane ko da an ka ce umar bai basuwa ba da sahabbai waɗanda musu basuwa ba wa inna ma bi sababi adami al-hajati li ta'lifihim fi zamanihi radiyallahu anhu a wannan lokaci ba a da bukata a basu kenan tun da babu bukata a ba kafirai ga musulmai sai a ba musulmai mana amma ba shi ke nuna nasibinsu ya faɗi ba an gane ko yawwa suna kafa hujja su ce wai an ce zawalul illa allati min ajliha shuri'a ta'liful qulubi biz zakat suka ce ai illa babu ta domin lokacin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ba su du'ful islami wa ahli musulunci yana da rauni yanzu kuma musulunci yayi karfi sai a ce musu a'a ba wannan ba hujja bace akwai lokacin da musulunci ai shi raunin musulunci da karfin musulunci ya danganta da zamani da wuri kuma ko ba haka nan bane domin ba kuma wannan illa ɗaya bace an gane ko faqad a'ata an-nabiyyu sallallahu a'ata an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam al-mu'allafata qulubuhum ba'da fathi makkah wa intisar al-muslimin ai manzo Allah sallallahu ya ba wasu daga cikin mu'allafata qulubuhum bayan an yi fathu makkah kuma bayan musulmai sun ci nasara kinan ba dan wannan illa ɗaya ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ba mu'allafata qulubuhum balle kace dan ita ne ita kadai sannan kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace inni la uqir rajula wa ghayruhu ahabbu ilayya minhu khashyata an yukabba fi nari ala wajhihi kaga dan jin tsoron kar aka kashi wuta ba wai dan wannan dalilin kadai bane da dan saboda kawai abin da musulunci yayi kanti ko bai kanti ba dalilin su na uku sun kace az-zakatu huquqil muslimina fala haqqa fiha lil kafirin wace ita zakka haƙi ne na musulmi da haka kafiri bai da haƙi a cikin ta sai an kace a'a nan kun kafa hujja cewa cikin zakka kafiri bai da haƙƙi amma bi annahu istidlalun bi mahallin nizai kun kafa hujja ne da wurin da ake jayayya shi ko ba a kafa hujja da wurin da ake jayayya sai dai a je a nemo masa dalilai domin mi domin ai manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ba al mu'allafati qulubuhum ko ba ka nan bane ma adamu taqyid bi dalilin aw ta'lil manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam da ya ba su ai ya san akwai da ba musulmai daga cikin su ba to me yasa zaka cewa ba a ba kafirai alhali shi kuma ya ba su in ya ba su kenan kai kafa hujjar da kai ai baka da hujja ba sani ko mun fahimta ba to in za a tarjihi zance mafi inganci ana ba almu'allafati qulubuhum dalili qur'ani da yace almu'allafati qulubuhum mutlaq ya kawo shi bai taqyidin shi ba kina a kowane lokaci bukata ta zo ana iya ba su dalili na biyu na tarjihi anna al-ilal al-maqsuda min shar'i hadha al-masraf baqiyatun ila qiyam as-sa'a dalilin da yasa an ka shar'anta wannan rabo suna nan tabbaci har zuwa qiyamus sa'a min nusratil muslimina domin asali ana ba su wani don taimakon musulmai aw istinqadil kafirin minan nar ko kuma a tsamo kafirai daga wuta wanda in an ba shi zai musulunta a akwai lokacin da za a cewa in an ba mutum in ya musulunta ba a ba tsiratar da shi daga wuta ba kafirin in an ba shi in ya shiga musulunci ba tsiratar da shi daga wuta ba an an tsiratar da shi ko ba haka nan bane sun ka ce annal maqasid ash-shar'iyya tu'ayyidu baqa'a hadha al-masraf wa umumihi kuma in an ka dibi maqasid na shari'a manya suna nuna cewa wannan sarfukin akwai wannan rabon na kaso na al-mu'allafati qulubuhum akwai shi lima fihi min i'zaz al-muslimina domin yana ƙara ma musulunci ƙarfi da musulmai wa hidayatun li ghairihim ila ad-din al-qawim kuma yana zaman tuwa sanadiyyar shiriyar mutane da dama to a wani lokaci ne ba mu buƙatar wannan wa huwa naw'un min al-jihad fi sabilillahi bil mal yana daga cikin kuma jihadi fi sabilillahi da dukiya a ba al-mu'allafati qulubuhum ina fata an fahimce ni dan haka ibnu jarir at-tabari a cikin tafsirin sa ya kawo bayani mai yawa mai so yana iya kuma cikin sa dan haka dai zance mafi inganci al-mu'allafatu qulubuhum akwai rabon su har yanzu idan bukatuwa ta kama zuwa haka saboda kuma waɗannan dalilai da muka bayar ba wai ra'ayin mu muka kawo ba kun ji mun kawo dalilai kowa mun kawo maganar sa mun kawo dalilan sa eh wanda yake cewa kaza in akwai ra'ayin da ka zaba wanda ya saba ma wannan sai ka kawo dalilanka mun gane ko wallahu ta'ala a'lam malam sai ka sake mai ta aya wa idza azaqna an-nas wa idza azaqna an-nas rahmatan min ba'di dharra massatuhum من بعد ضراء مستهم إذا لهم مكر في آياتنا إذا لهم مكر في آياتنا قل الله أسرع مكرا إن رسلنا يكفرون يكتبون ما تمكرون نعم الله سبحانه وتعالى يقول وإذا أذقنا الناس أجي منكاو cikin tafsiri na at-tahrir wa tanwir ibn ashur yace munasabar wannan aya da Allah ya hakaito bijirewan mushrikai wato saboda sun kasance sun bijire suna sun shagalta da wato da girman kansu an gane ko da kuma ni'imar da Allah ya yi musu to idan Allah subhanahu wataala ya kama su za ku ga sun dan ja da baya sannan kuma idan ni'ima ta dawo sai ku sun koma cikin bannarsu kaga da yake cewa fa qul innamal ghaibu lillah wannan ma yana da alaka da nuna gaibi yana wajen Allah Allah ya san halin kowa babu wanda wanda halin shi zai koyuwa ga Allah ina fata an fahimce su sai Allah ya bada labarin halin su wannan hali ne na kafirai wanda idan sun shiga cikin matsala zaka ga sun ja da baya idan Allah ya ɗauki musu matsala sai su dawo zuwa gaban nasu ina fata ana fahimta ta wanda za mu zo mu yi bayanin wannan insha Allah ta'ala bayan mun yi bayanin ɗaiɗaikun kalimomi sai mu zo mu kawo ayoyi da suke bayyana wannan a cikin alkur'ani mai girma da waɗansu matsaloli da suka shafi wannan aya Allah ya ce wa idza azaqna an-nasa jibashin jalalaini idan muka ɗanɗana ma mutane yace ai kuffara makkata kafiran makka me yasa yake cewa annasa mutanen makka su kaɗai ne am- an mutane a'a saboda lokacin ayar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yana makka fina ayar tana magana ne akan su kai tsaye muna ganewa kawai ne zai ce a kai je mai jirani daga kullum sai ce mutanen makka wai shi qur'ani da mutanen makka ne halal to Allah ya ce rahmatan in mun ka ɗanɗana musu rahma an gane ko rahmatan sai mai jilani ne ce matsaran ruwa wa hisban da kuma wato samun albarka ta abin shuke-shuke na ƙasa shine malaman zo da shi kira tsatse in an ce tsatse shine wato ya zama to wuri yayi albarka shuka da abin abinci ya fito yayi yalwa muna ganewa ko sabanin masu aikin mai in sun ka ce tsatse suna nufin ka samu dan wani abu ka dinka sokawa cikin bilo kana dan ɗebowa kana dan tsatsowa daga nan kai ma sai ka haɗa kai naka masu aiki kwayi a to dan haka dai in Allah ya ɗanɗana musu rahma shi yasa kalima ta rahma ta cikin alqur'ani in ta zo ka bata ma'ana guda tana da ma'anoni daban-daban kadiba cikin alwujuhu wan nazair na imamu damaghani sai ka iske kalima tana iya ɗaukar ma'ana goma ko sha biyar wanda cikin al-itqan fi ulum al-Qur'an a cikin babul wujuh wanda za'ir mun taba kawo bayani kan wannan ko ba haka nan bane eh kalima ta fitna mun kawo ma'anonin da ya kawo gare ta to in muka dan kada musu rahma nan rahma tana nufin mi ruwa da kuma wato tsace kenan biye bambanci tsakanin ruwan da tsace domin ko ruwan sun sabka sai Allah ya so shukar ta hita take hita sai Allah ya so ta yi albarka take albarka ana iya airo su zan ruwan musiba intabe dan kakkace duka abu guda ne min ba'di dharra'a bayan cuta bu'sin wa jadbin kenan bayan tsanani shine bu'us tsanani wa jadbin da kuma fari a rasa ruwa massatuhum wannan rahama wanda ta same su a min ba'di dharra'a massatuhum bayan cutar da ta same su idza lahum makrun fi ayatina sai ga su suna yin makirci a cikin ayoyin idza wanda ita ce ake kira idza fujaiya ka riki da kyau akwai iza shartiya akwai iza fujaiya shi ko alfuja daga faj'atan ne abu yazo kwatsam ka duba cikin ad-durrul masun fi ulumil kitab al-maknun da yazo anan sai ce to ita wannan iza da an ka ce masatum iza lahum makrun fi ayatina ita ce jawabu sharti na iza domin waccan iza ta farko shartiya ce iza ta bi kuma mi jawabu shart muna ganewa to idza lahum makrun fi ayatina kinan sai ga su wato ita idza din nan da ka gani tana da bukatar in shartiyya ce tana da bukatar jawabu sharti in kuma fujaiyya ce ba ta bukatar sharti don ita ba ma'anar sharti gare ta ba in ma ka karanta cikin littattafan nahwu zaka ga cewa an yi jayayya tsakanin al-imamu al-kisai da imamu sibawaihi shi sibawaihi yumathilu al-madrasa al-basriyya shi ko kisai yumathilu yumathilu al-madrasa al-kufiyya wajen idza fujaiyya fa idza hiya hayyatun tasashin fa'iza huwa iya hane fa'i ko ko fa'iza huwa iya hu, an gane ko? Ko fa'iza huwa abin nan iya ha, ko fa'iza huwa hiya. An ka tattauna an ka ce si ba wai ya ɗauki wannan kisa'i ya ɗauki wannan aka tattauna ƙarshe dai aka ce sai an ka ɗauki ra'ayin kisa'i saboda ya yi dubara an ce si an dalilin si ba wai ya bar gari ya fita har ya je ya mutu ba ba haka nan bane Allahu a'lamu bi hadhihi al-qisas muna ganewa ko almuhimmu dai sunanta iza fujaiya to ita iza asali in ka gane ta a larabci jawabin ta galibi na zakuwa ne maudi ina fata ana fahimta ta amma waɗansu malaman lugha sai suka ce ai jawabin iza bai iya zantuwa mudari kenan baka iya cewa idza ja'aka fulanun an gane ko kenan sai dai a kawo fi'ili wanda yake maudi a ce idza ja'aka almunafiquna Allah ce qalu nashhadu innaka la rasulullah bai ce yaquluna nashhadu innaka la rasulullah ba muna ganewa shi yasa wadansu malaman lugha sai suka ce ai jawabin idza shartiyya bai zaman tuwa mudari wannan magana kuskure ce ina fata ana fahimta ka kadiba cikin tashihatun lugawiyya na Sheikh Abdul Latif Ahmad Suwaidi yace cikin Qur'ani jawabin idza ya zo mudari'i a wurare sun kai guda hudu wanda muttafaqun alaihi akwai wanda ma ake yin sabani saboda wurin yana iya zaman tuwa fi'ili madi ko fi'ili mudari wanda an kai sabani hatta idza jaa ahadakumul maut tawaffat rusuluna an gane ko to wannan a qira'a ta tawaffahu rusuluna qira'a ta hamza shin ta tawaffahu ne aka shahe ta'un mudari'i ko ko madi ne tawaffa na an yi sabani amma akwai waɗanda ƙarara jawabin iza ya zo kuma fi'ili ne mudari kuma cikin Qur'ani wa idza sami'u ma unzila ila ar-rasul sai ce mi tara a'yunuhum tafidu min ad-dam'i bai ce ra'aita ba sannan Allah ya ce wa idza ra'aw ayatan yastaskhiruna a cikin suratul safat bai ce istaskharu ba ina fata ana fahimta ka sannan Allah ya ce wa idza ra'aitahum tu'jibuka ajsamuhum bai ce a'jabatka ajsamuhum ba sannan Allah ya ce e wato wa idza marru bihim yataghamazuna bai ce tagamazu ba a gani qur'ani ne to dan haka idza jawabin tana iya zamantowa fi'ili mawdi yana iya zamantowa mi mudari sannan kuma idza bayan ta idza fujaiya tana iya zamantowa jawabin ta muna ganewa tun da nan gare ce idza azaqna an-nasa rahmatan min ba'di dharra'a massatum tace idza lahum makrun fi ayatina wagga jumla ta idza din ita ce jawabin idza wannan din to shikenan domin in wagga idza ta zamanto idza shartiyya to sai an nemo jawabi tun da sharadi ya zo kuma wani sharadi ya zo sai an nemo jawabi amma da ta zan fujaiya sai ta zamanto ita ce sharadin jawabin ta mun gane wannan idza lahum makrun fi ayatina suna makirci a cikin ayoyinmu diba cikin jalalaini da kyau shine muke biya yace bil istihza'i ta fuskar izgili wa takdibi da ƙaryatawa an gane ko in an ce istihza suna izgili da ayoyin Allah kuma wa takdibi da ƙaryatawa kai hattara in qur'ani yana cewa ayatina wani lokaci ana nufin ayoyin Allah ayoyin Allah kala biyu ne akwai al-ayatul kauniyya an gane ko akwai al-ayatul matluwa ayoyin Allah da ake karantawa kamar al-qur'ani muna ganewa akwai ayatun kauniya waɗanda su ayoyi ne na halitta inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil layli wan nahar wal fulki allati tajri fil bahri bima yanfa'u an-nas وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون نعم الآيات الكونية أجمعين to idza lahum makrun fi ayatina suna makirci a cikin ayoyin bil istihza'i kenan tana yasu yi istihza'i da alqur'ani da ayoyin alqur'ani ko ba haka nan bane wat takdhibi kuma suna iya karyata su wannan alqur'anin ba gaskiya bane ko kuma fi ayatina alkauniyya suna iya su yi istihza'i da ayoyin Allah kauniyya ko su karyata su اقتربت الساعة وانشق القمر وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر mustamir kaga ga aya ce kauniya kazzabu biha kullun ka rike kakka zamna wani lokacin yace ayatina kauniya yake nufi su kadai wani lokacin yace ka ayatina matluwa yake nufi wani lokacin yace ayatina da alkauniya da almatluwa duka sun shiga ciki mun gane karatu bai yi haka nan fa ɗaliban ilimi yan uwana mu tashi tsaye mu rinka fahimta inda nasu ya sama gaba yawwa yawwa idza lahum makrun fi ayatina kul ka ce lahum gare su Allahu asra'u makra Allah shine mafi saurin makirci mujazatan wato sakankawa sai da malaman lugha suka yi sabani asra'u fi'ili ne nami wato ismu tafdil ne mafi gaugawa muna ganewa asra'u mafi gaugawa alhali kuma ci fi'ilin shi a cikin sharuɗa ka koma cikin littattafan sarfu da nahawu akwai shuruti na siyaga da ismu tafdil da ismu ta'ajjub kaga fi'ili na asra'a shine yayi gaugawa fi'ili kuma in ya zarro ba'i ba a ishtiqaqin ismu tafdil daga cikin shi sai dai a a debo mai wani abu misali a ce ashaddu sur'atan misali shi yasa waɗansu malamai suka ce wannan asra'u ba daga ruba'i bane daga sulafi ne akwai saru'a yasru'u yayi gaugawa to asra'u daga nan an ka debo shi waɗansu malamai suka ce a'a kai asra'a shine na gaugawa a larabce amma can ba a rasa ba ana iya istiqaqin shi daga ruba'i lakin la yuqasu alaihi shadhun ne wala yuqasu alaihi ko kuma ce nadirun wala yuqasu alaihi don ba a ce ma Allah yayi abu shadhi mun gane ko to qulillahu asra'u makra kace Allah shine mafi gaugawar mayar da makirci kaga nan da yake makirci malaman aqida sun yi sakani akan itlaqin waɗansu sifofi waɗanda ana ganin ko waɗansu ayyuka waɗanda ana ganin suna ɗauke da tawaya akwai abinda ana danganta shi zuwa ga Allah kamala ne domin duk abin da zama to isbati ne ana iya tabbatar da shi ga Allah in kamala ne amma in nafiyu ne bai zama kamala ga Allah sai an an kore sai an tabbatar da kishe shi domin annafiyu laysa laysa bi fadl ba wata falala cikin korewa kaga an ka ce Allah subhanahu wata'ala baya zalunci ba a cikin kore zaluncin bane sai an tabbatar ma Allah cikakken adalci sannan yabo ya tabbata muna ganewa da kyau to su waɗannan makaru ai makirci fi'ili na na fa'ala yaf'ulu makara yamkuru ko ba kana bane ake cewa قد مكر الذين من قبلهم كذا فعل وإذ يمكر بك الذين كفروا يمكر يفعل أبواب الأفعال to ana cewa Allah yana makirci shi yasa wadansu malamai suka ce waɗannan ba a ba a itlaqin su ga Allah sai an kawo kaidikin su koko sai an kawo wato mushabihin su shine malaman balaga ta alqur'ani ka nemi wani littafi sunansa mu'jamul balagatil arabiyya na badawi qabana in ka ji musalah na balaga in baka sani baka koma can dan ka zauna kai ta tafiya cikin karatu baka gane abin da ake nufi ba kana cewa nan ba ai daidai ba nan ba ai daidai ba sai suka ce ana kiran shi al-mushakala mushakala daga ashaklu ne ma'ana abinda ana amfani da shi da larabci saboda yayi kisantaka da wani abu ko ya zama to kishiyar wani abu an gane ko wani balarabi suke ba da kissarsa qalu tarih shay'an nujid laka tabhahu qul tutbahu li jubbatan wa qamisa ya zo ne inda mutanensa sai sun kace iqtarih shay'an nujid laka tabhahu ka zabi wani abu wanda kake son mu kyautata maka da huwa dan kunsu ne zo laraba wajen su bako ko ba haka ba sai ce qul tutbahu li jubbatan wa qamisa yace ku dafa mini riga kuma da jabba ma'ana bukatata ba tu ba abinci ba nafi bukatar sutura to shi suke kira al-mushakala to irin waɗannan waɗansu malamai suka ce ba a itlaqin su ga Allah sai in ya zama to an hada tare da kishiyar su shi yasa Allah ce wa makaru wa makara Allah wallahu khairul makirin wa makaru makaran wa makarna makaran wa hum la yash'urun wa idh yamkuru bika alladhina kafaru liyuthbituka aw yaqtuluka aw yukhrijuk wa yamkuruna wa yamkuru Allah wallahu khairul makirin faman i'tada alaykum fa'tadu alayhi bimithli ma i'tada alaykum wajaz جزاء سيئة سيئة مثلها إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا إذا لهم مكر في آياتنا قل الله أسرع مكرا aka sun kace malamai da sun ka faɗa ni ba ni bayani da nake kawo maka da malamai amin to amma waɗansu suka ce ita makru ba dole bane wataƙila ana yin itlaqin ta tazo mufrada afa amin wato walau anna ahlal qura amanu wattaqaw la fatahna alaihim barakatin minas sama walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun afa amina ahlul qura an ya'tiyahum ba'suna bayatan wa hum na'imun aw amina ahlul qura an ya'tiyahum ba'suna duhan wa hum yal'abun afa aminu makra Allah fala ya'manu makra Allah illa alqawmul khasirun sun kace nan ba a kawo nasu ba magana ce ta malamu wasu kuce a'a tun da can ya kawo mu ja za su kinto yana nufin in sun aikata ne dai sakan kawo su haka dai ake tafi matsaloli ne na ilimi malamai suke kawo mu a matsayin mu dalibai ne muna gaya muku in ka je kana iya karba ka karba in ba ka iya karba ko ba dole bane manti dole ne ko ba haka bane ka san wani abin da dai ka so a ce ka zare ce shi bai yarda ba wai shi in ya saba ba har dadi yake ji kamar ibada suke yi kamar ɗan shi'a da su da ahlus sunna wai su ɗan shi'a suna jin daɗin a ce sun saba ba ahli sunna shi yasa wai in ka je ga gari ko a gari babu malamin shi'a sai malaman sunna sai suka ce to ka je ka tambayi malaman sunna idan suka ce ma abin nan haram ne suka ce to ya koma halal idan suka ce ma halal ne ya koma haram akwai mutumin da yake addini wajen saba ma wani kawai shi ne duk abin da wane yayi to sai ya saba mishi ma'ana addinin wai saba maka shine addini shi ne to akwai waɗanda haka ne suke so shi dai wani ya faɗi wani magana ya ce ba haka nan bane sai ya ji daɗi ko da gaskiya ce ka faɗa shi ne ya ce ba gaskiya bane sai ya ji daɗi ina fata ana fahimtar ka irin wannan in ya zama to adawa ta kai wannan ta yi muni shi yasa kafirai akwai waɗanda jiran ɗaya suka a ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce kaza su ce ba haka nan bane da haka suka halaka Allah kai mu mai kyau inna rusulana an gane ko lalle manzanninmu nan ba Allah shi nufin manzanni na mutane ba an gane ko manzanni kaga mai jalali sa alhafaza jam'i ne na alhafizu fa'ala wani lokaci da kuwa wato jam'u taksiri ne na fi'ili da yake sulasi fa'ala hafaza mahardata an gane ko wa huwa alqahiru fawqa ibadi wa yursilu alaykum hafaza kataba jam'i ne na alkatibu na fata ana fahimta ka nazara jam'i ne na annaziru to rusula na manzanninmu nan ba yana nufin manzanni ba irin na mutane a'a cikin mala'iku ma akwai manzanni Allahu yastafi min almala'ikati rusulan wa min nas alhamdulillahi fatiris samawati wal ard ja'ilil mala'ikati rusulan uli majnihatin masna wa thulatha wa ruba to inna rusulana lalle tabbas manzanninmu a qira'ata abu amr ibn al-ala inna rusulana yaktubuna ma tamkurun amma da yawan alarmomi masu qira'a anan ba qira'a Abu Amr suka karanta ba amma da ita suke karantawa saboda lamun sukuni suka yi mata alhali kuma lamun damma ne gare ta in ka ce inna rusulana ka yi mata sukuni amma in ka ce inna rusulana ka yi mata mi damma masu yin damma ɗan kaɗan ne kuma ba da qira'a Abu Amr ibn al-Ala suke karantawa kuma wanda kusur akwai cikin Qur'ani wurare daban-daban cikin qul huwallahu wannan banna tara na suna yi walam yakul lahu kufuwan ahad da yawan limamai sai mutu ya ce walam yakul lahu kufuwan ahad kufwan sai shi ba fa'un sukuni alhali ba sukuni ne gare ta ba zamma ce kuma fa'un in tana da zamma mi kaga ake karanta ta fu ko karatun mu na gida fa da ruhu'a fu wa lam yakul lahu kufuwan kufuwan ba ka ta kufwan kuma haka mutane suke karantawa da haka yana da kyau mu tsaya mu gyara karatunmu in ma kana rena mutane a yankin ko kana cewa kai ba wanda ya sai maka gyara ka harfe ta kabar yankin naku eh kuma yanzu zamanin wasafa ake wani gattan wani wuri da jeho maka makamin doki ne eh ya shiga internet ya tattake ka da haka gara mu tsaya mu gyara karatunmu ɗan uwa ba a tinkaho da ni dan yanki kaza da ko dan kaza da dan kaza da wannan ba ta shi kai an zo maka da ilimi tsaya ka koyi karatu ingantacce kai ajiya amma in kallabe da wani abu wanda ba shi ba kayan aikin banza domin a duniyar ilimi ba a yadda da wani abu sai ilimi in baka iya ba kuma baka iya ba kuma ba wanda ke sai ya sa ma'ilimta su ce baka iya ba ka iya ƙarya ne kan mu bata maka mu lokaci amin inna rusulana lalle manzanninmu allati yaktubuna suna rubuta matan kuruna abinda kuke yi da makirci mai jalali ne kana duba sai ce bitta'i ko ba ka nan bane yace waliya'i kenan akwai bitta sannan akwai mi akwai biliyayi sai ya bar magana bakin mu kaga nan in haka ne ai kaga ba za ka iya fahimtar me ake so a ce ba amma anan in ka zo sai ka sake dubawa shin da yace biliyayi wata dukkan su kira'o'i ne mutawatirai ko wasu mutawatirai wasu shazza bayan haka dawa dawa sun ka karanta biliya dawa dawa sun ka karanta bitta sannan ya za a taujihin waɗannan kira'akin at-tawjihul lughawi zamuyi ko at-tawjihu bil qur'an ko ko at-tawjihul balaghi ka ɗauki karatu abu ne mai wasa eh kamar wasa ba haka nan bane malamai suke cewa da an ka ce inna rusulana yaktubuna ma tamkurun kadiba cikin tawjihul qira'at al-ashr min khilal kutub at-tawjih ta'silan wa jam'an na kursi malik abdullah dake saudiya sun ka ce da an ka ce inna rusulana yaktubuna ma tamkuruna rawa rauhun rike da kyau ba ruhun ba ba rauh ɗai ne daga cikin ruwa na qira'at an gane ko a cikin qira'atul ashra rawa rauhun wanda kuma mi imamu ibn al-jazzi yake cewa wa yaqub qul anhu ruwaihum ruwaisun wa rauhuhum wa yaqub ma ishaqa an khalafin tala yace rawa rauhun wani kwakare da aka ce ma rauhu ya ruwaito musu kaga wa ya ruwaito ba wa yaqubu qul anhu ruwaisun wa ruhuhum kenan qari'i ne daga cikin qurra wanda sun kai riwaya daga yaqub yace yamkuruna bil gaibi in an ce bil gaibi ana nufin bil ya'i inna rusulana yaktubuna ma yamkuruna bil ghaib kenan an yi uslubin da ba sa nan wa qara al baquna bil khitab sauran qurra kun sun karanta inna rusulana yaktubuna ma tamkuruna shi bil khitab bil taji kaga anan yanzu ka samu wanda ya karanta bil ya'i ka samu wanda ya karanta bil ta'i to yanzu ya zamu tawjihin kuma da qira'o'i shi yasa jalalil dai ka dauke shi ka iciro qira'o'in shi kai ta hakikin su kai tawjihi sai ka rubuta magister da doctorate ki ka dauki izu 20 kai magister sannan ka dauki izu 20 kai doctora na baka kyautar ruwan Allah eh fa wajhu qira'atil ghaibi sun kace ta inda za a samu ayi tawjihin qira'a ta ghaibi wanda ta zo da yawun kenan annaha muwafiqatun lil ghaibi al mutaqaddim qablaha ta dace da qira'a da ta zo ta ghaibi wanda ta gabace ta wa huwa qablahu ta'ala idza lahum makrun fi ayatina ba an ce idza lahum makrun fi ayatina ba idza lahum lahum ai zamiri ne da baya nan to inna rusuluna yaktubuna ma yamkuruna tunda an ce idza lahum ba a ce idza lakum ba muna gane da kyau su ko waɗancan sun ka ce to wa wajhu qira'atul khitabi ita ko qira'a wadda ta zama to ta karanta da khitab ta'un kenan annaha dakhilatun dimna al-qawl al-mutaqaddim qablaha ta shiga karkashin zance wanda ya shiga gabaninta fi qawlihi ta'ala inda Allah yace qulillahu asra'u makra فهو امر من الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم امرني ne wanda ya taso daga Allah zuwa ga Annabi sallallahu alaihi wasallam bi khitabil mushrikin domin asalin magana qul lahum Allahu asra'u makra to an ce qul lahum ga ya musu kenan suna nan to inna rusulana yaktubuna ma tankumu tunda an ce a ga ya musu to lokacin da yake ga ya musu ai yana ga ya musu ne suna nan to inna rusulana yaktubuna ma tankumu mun gane wannan da kyau to kaga kaji wannan qira'a kuma kajin da ake taujihinta da haka kakka tsaya yan an ce an kawo kira'a ka sai ka ce a kai babu ruwanka da wai biliya'i wata ka san wani aka ce mai biliya'i wata sai ce kai shirmi na haba wannan bai da wani amfani bai da amfani kamar kaga bai da amfani shi yanzu imamu suyuti ya ka biliya'i wata kuma bai da amfani kai kai na kasan bai da amfani in baka sani baka ce baka sani ba eh ya hiye maka sauki dan ba ka bata maka lokaci ina fata an fahimta to dan haka dai wa idza azaqana nasa asalin azaqana nasa zamu dawo wajen abin nan sarf shine asalin shi azwaqana nasa ne domin zaqa asalin shi zawaqa ne zaqa yazuqu zawaqa yazuqu an gane ko kenan idza azaqana nasa is asalin shi asalin zaqa ya dandana azaqahu ya dandana mishi to kaga zaqa asalin shi zawaqa azaqahu asalin shi azwaqahu to sai an kai i'lal an ka doke wawun an ka maida ta mi an ka maida ta koma alif ga ta nan ta koma alif amma kana ganin alif amma ba alif bane ya wawun ta domin mastakin shi zaqa yazuqu zawqan azzauqu ake cewa ba a ce azzaqu in ka ce azzaqu babu shi sai dai azzaiqu innakum lazaiqul azabil alim ah arrama ga wani zai ce ma ismul fa'il ne ƙarya ne suke wallahi abi abin nan da kyau Ƙulillahu asra'u makra sannan kalima ta larabci akwai ana cewa sara'an ana cewa sira'an ana cewa sura'an ana nufin da gaugawa alaramma musallafun lugawi muttahidul ma'ana kadiba cikin at-tadribatul lugawiyya na Sheikh Abdul Latif Ahmad Suwairi a mujalladi na hudu a shafi na 112 يوم يخرجون من الأجداث سراعا كأنهم إلى نصر يوفدون أما كسن شيء وشيا تبتا اللغة باشي كنون قراءات هكذا كيما آآ على رتي أنت سراعا دقوقاوا سراعا دقوقاوا سراعا دقوقاوا duka a larabci ya halatta amma a qira'at kuma sai wanda ya tabbata a al-qira'at ilmul qira'at mun gane wannan da kyau da haka ɗaliban ilimi sai ai hatara ala ayyati hal kafin mu je aya ta gaba shine abin da ya kamata mu fahimta nan Allah ce inna rusulana yaktubuna lalle manzanninmu suna rubutawa kaga wajen da ya nuna lokacin da dan adam yake aikatawa ana rubutawa wani lokaci kuma sai ya rubuta an riga an rubuta in Allah ce an riga an rubuta saboda dama a cikin lauhil mahfuzu rubuce yake ko ba karan bane wala ratbin wala yabisin illa fi kitabin mubin wa ma min dabbatin fil ardi illa ala Allah rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustawda'aha kullun fi kitabin mubin wannan in yace ma bi kataba yana nufin can an riga an rubuta in yace yaktubuna yana nufin za a rubuta yaktubuna suna rubutawa wani lokacin kuma sai ce za a rubuta laqad sami Allahu qawla alladhina qalu inna Allaha faqirun wa nahnu aghniya tace sanaktubu ma qalu za mu rubuta abinda sun ka faɗa to ne me yake nufi da rubutawa ina fata an bici tunda mala'iku suna suna rubutawa kaga kada yiwa nan rubutu abin da yake nufi za a rubuta shi a wani wuri can daban inda za a ajiye shi ko kuma sanaktubu za a rubuta za a wajabta wannan azabar domin ka taba lokacin da rufin abu ya zan wajibi kadiba cikin al-kashaf na imamu zamakhshari daidai wannan ayar ta dambe wani in taujihi ya kawo wajen sanaktubu ma qalu ba na ce ka je ka dauki aqida shi ta mu'tazila ba kadiba nan bayanin da ya kawo ya ka bayani mai kyau kuma imamu hamza karanta sa yuktabu ma qalu to da haka dai ana nan ana rubutawa abin da suke aikatawa kuma kadibi balaga ta alqur'ani sai yace yaktumuna suna rubuta ma tamkuruna abinda kuke yi na makirci in tabe nan ma mausuliya ce tana nufin dukkan makirci allazi tamkurunahu abu na biyu yaktubuna suna rubutawa saboda kuna yi suna mi suna rubutawa kaga sai ya kawo fi'ili mudari'i na suna rubutawa kuma ya kawo fi'ili na makirci suna mi fi'ili mudari'i kuna yi ana rubutawa kuna yi ana rubutawa sai mutabaqatul fi'il fi'il mudari' bil mudari' mun gane wannan to Allah ya kyauta wannan hali ne dan adam Allah subhanahu wataala ya bayyana mutane suna da irin wannan tabi'a kaga shi yasa muke cewa wannan tana yiwa tana bayani kan mutanen makka kaga mutanen makka suka ce ma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da yunwa ta sha musu kai an gane ko sun ka ce a dauke musu azaba za su yi imani rabbana kashif anna al'azaba inna mu'minun anna lahum adh-dhikra wa qad ja'ahum rasulun mubin thumma tawallaw anhu wa qalu mu'allamun majnun allati inna kashifu al'azabi qalila innakum a'idun yawma naftishu al-baqshata al-kubra inna muntaqimun an gane ko to shi fartaqib yawma ta'ti as-sama'u bi dukhanin mubin na akwai sabani shin wannan dukhanikin ya wuce ko ko zai zo zuwa gaba dan sun ce yunwa ce ta kama mutane maka har ba sa gani amma dai yunwa tabbas an yi ta kuma sun kace a dauke musu kuma aka dauke kuma suka koma zuwa ga abin su shi yasa malam Bahaushe ce dan horo ba da banci ko ba karan bane tuban mazuru akwai mutane da dama haka shi yasa in ka fahimci mutun zai yaudare ka a'a kakka sake yadda da shi manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce la yuzdagul mu'minu fi hujrin marratayn shikenan akwai mutumin da yake son kullun ya ce ya yi laifi a yafe mishi kuma ya dawo kuma ya ci gaba da yi to me amfanin kuma inda ka yi nadama ne kaji Allah ce wa idza azaqna an-nas rahmatan min ba'di dharra amassatuhum idza lahum makrun fi ayatina anan ka'ida guda ta usulut tafsir da usulul fiqh zan dauka sai mu je aya ta gaba idza azaqna an-nas in mun ka dandana ma mutane in tabe annas ya shafi min dukkan mutane to nan ko ya zamanto am urida bihi al-khusus ko zaman to amun makhsus intabe shi amun kala uku ne ka rike da kyau ka koma cikin littafin ulumul qur'an in ka diba cikin al-itqan fi ulumul qur'an ka diba cikin littafin usul at-tafsir ka diba cikin littafin usul al-fiqh bab al-am al-am yanqasimu ila thalathati aqsam shi am kala uku ne akwai amun baqin ala umumihi amun ne wanda ya tabbata akan umuminsa ba a rage komai inna allaha ala kulli shay'in qadir akwai abin da za a cire wallahu bi kulli shay'in alim akwai abinda za a cire babu to akwai amun makhsus ko kuma amun urida bihi al-khusus alladhina qala lahum an-nas inna an-nasa qad jama'u lakum malamai sun ce amun ne urida bihi al-khusus ba duka ake nufi ba mutum guda ne don Allah ya ce inna ma zalikum ash-shaytan bai ce inna ma ulaikum ash-shayatin ba kuma akwai amun makhsus to wanga azaqanan nasa ko ka dauke shi amun urida bihi al-khusus ana nufin ba dukkan mutane ba banda muminai ko kuma kace amun ne makhsus dan inda Allah yake kawo waɗannan ayoyin a wani wuri yana tafsisi kaga nan Allah ya faɗi cewa idza massal insana dhurru da'ana li janbihi aw qa'idan aw qa'iba falamma kashafna anhu dhurruhu marra ka allam yaduna ila dhurrin massa kaga irin da yake atta wa idza azaqna an-nasa minna rahmatan farihu biha wa in tusibhum sayyi'atun bima qaddamat aydihim idahum yaqnatuna tabi'atan mutane ce wa idza an'amna 'ala al-insani a'rada wa na'a bi janibihi wa idza massahu sharru fa dhu du'a'in 'arid haka su fir'auna sun kai ma annabi Musa Allah ce fa arsalna alaihim tufana wal jarada wal qummala wad dafadi'a wad dama ayatin mufassalat فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين ولما وقع عليهم الرجز قالوا يا موسى ادع لنا ربك بما عهد عندك لئن كشفت عنا الرجز لنؤمنن لك ولنرسلن معك بني اسرائيل فلما كشفنا عنهم الرجز الى اجل هم بالغوه اذا هم ينكثون فاذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم الى البر اذا هم يشركون ku shi yasa waɗansu mutane wahala ce take sa su su yarda da abu amma ba da sun yi imani da shi ba da sun yi da cikin wuya kaje sai su ruci idza azaqna an-nas rahmatan bin ba'd dharra amasatum idza lahum makrun fi ayatina kaga wajen bai da su ma Allah bayan suna cikin matsala Allah ya fitar da su yanzu kuma sun dawo suna ma Allah shi yasa kake ganin wai waɗansu wai wani jiran shi kai yanzu yana cikin matsala talauci ya shabe shi ko ko yana son neman wani matsayi an yi kasa da shi ko ba gane ba sai ya zo ce aka rauka Allah wallan ai muna addu'a ai muna addu'a to in yi maka addu'a ai ni ka samu kuɗi kuma ka koma yaƙi da addini da malamai ko ko in yi maka addu'a a baka babban matsayi kuma ka dawo ka yaƙe mu kamar yadda 'yan siyasa suke yi in an zo jin kamfe a yi Niger sai yan pays musulman 99% musulman shikenan da kun zo kuma an ka zo an kawo da mun fara magana sai a ce a le Niger est un pays laïque da kun kai ga matsayin ku shike sai kuma ta haka duk mutum da da irin wannan kaka yadda da shi ba a yadda da mutum in ya zama to kawai son naka ya cimma burin sai ya banna a cikin al'umma ba a yadda da irin wannan mutum kuma kaga wai Allah ma Allahul ghuyub kaga suna mai irin wannan to balan tana kai kai da baka san abin da a cikin zuciya ba dole kai haddara Allah ma gashi nan da sun shiga cikin matsala sai su dawo su ce ma Allah eh eh Allah a taimaka ai kaza za mu dawo da an kare kuma sai su juya sai suna so zuwa ragai ta su dan haka kada ka zama towawa mutum shiri da maka da wani in ka gane mutum ba niyyar shi ta kware bace ba a yarda da shi ko mi ya faɗa ko rantsuwa da Allah akwai mai rantsuwa da Allah zai yi cimma buri shi Allah bai da daraja a wajen shi bukatar shi ta hai Allah a wajen shi wa yahlifuna ala al-kadhibi wa hum ya'lamun kuma karba ne Allah ce kuma dan tsananin bala'i ba haƙƙiya masa sun yi ma Allah irin wannan yawma yab'athuhumullahu jami'an fayahlifuna lahu kama yahlifuna lakum saboda zuciyar ta lalace har kiyama Allah sai sun dauke shi bai san abin da shi kai ba wa yawma nahshuruhum jami'an thumma naqulu lil ladina ashraku ayna shurakaukum alladina kuntum tad'un thumma lam takun fitnatuhum illa an qalu wallahi rabbina ma kunna mushriki ai Allah ne yake magana ba wai Allah ne yake fara kisa mutum wasu mutane sun rera mutane ne kawai a tsarin rayuwarsu sai zakat amma a yadda da su a rayuwa Allah ya kyauta amma nan amun ne mahsus ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها منه إنه ليئوس كفور ولئن أذقناه نعماء بعض ضراء مسته ليقولن ذهب السيئات عني إنه لفرح فخور إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير كانت إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات ما سو إيمان باسم الله هكذا in suna cikin tsanani suna gode ma Allah suna yi ma Allah biyayya suna haƙuri sannan kuma Allah ya ba su ni'ima kuma suna gode ma Allah amma duk wani mutum wanda zai zakwace mun shi roƙon Allah saboda bai samun kuɗi mu zo kan maka Allah ka samu kuɗi ka taimaka maka ruwai kuma ka ce sai ka san yadda zaka yi a daure maka malamai cikin ƙasar nan ko ko kana neman mu roƙan maka Allah a baka matsayi kuma ka dawo ka yaƙi addini da wannan matsayin ni dai ba zan yi maka addu'a ba dama in zan daga hannu za su ce Allah wanga mumu Allah wanga in talauci na ya sa aika jiran ya samu kuɗi ya yaki addinin ka da musulmai da malamai ko kuma Allah an sarke shi Allah ba san da hindi ba kuma shi na son matsayi Allah in dai zai taimaki addini da musulmai Allah ka bashi in kuma zai yaki addini da musulmai yake neman wannan matsayin ko wannan dukiya Allah ka maida shi kasa wallahi babu ruwana kuma wallahi ina iya faɗin wanga ko gaba gare ka eh gaba gare ka sai in faɗa ma wannan duk babu ni tsoro ne da gare ka ka cuce addini kuma in yarda da kai don bi ta wani dalili ba wanda za mu yi ma roƙon Allah ya samu kuɗi da shi sai maka maka ruwa wallahi sai mu ce Allah ya ƙara talautar da kai ga ka ga karuwar da kaka so kuma babu kuɗi kuma ita kuma ta da kace da kuɗi ka mutu tun da nan ka mutu tun da nan bisha muke da kai wallahi ku tashi ku waye duniyar nan du'a ana cewa waye ba ku san abin da kuka yi ba kun san abin da kuke ku tashi tsaye ga wani mutum ya shiri ne maka da wannan قال مجھے آیا تھا گبا هو الذي حميد
هو الذي يسيركم في البر والبحر حتى إذا كنتم في الفلك وجرين بهم حتى إذا كنتم في الفلك وجرين بهم بريح طيبة وفرحوا وفرحوا بها جاءتها ريح عاصف وجاءهم الموج وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا وظنوا أنهم أحيط بهم دعوا الله مخلصين وظنوا أنهم أحيط بهم دعوا الله مخلصين له الدين مخلصين له الدين لئن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين
shi yasa wai wai wai wani ilimi akwai wai suna wai ilimi suna shi wai psychology wai wai psychology wai waɗanda sun kasan halin dan adam kai Allah shi halicci mutum kuma ka ce kai Allah sanin dan adam in ba gigita ba kai ka taba ganin a duniya wanda ya san marsan da irin turawan jamus turu sun kai ta akwai wanda sun kasan fejo irin turawan faransa turu sun kai fejo ko ba ka bane sai a ce wai ga wani wanda zai ka tiyuri game da dan adam kuma ya yi Allah sanin dan adam haba jama'a ko da darga ta yi yawa sannan saurare irin wagga magana sai wanda bai san ciwon kai ne ba Allah da ya halicci dan adam ba wanda ya san dan adam irin Allah shi yasa dauki ayoyin da Allah ya bayanin dan adam duk abin da ka gani na duniya da mai adab da mai wane ne duk sharha ta suka yi amma sun yi kadan su san dan adam irin Allah Allah ce huwa alladhi yusayyirukum ibnu ashur dama da munasaba muke farawa in babu asbabun nuzul yace hadhihi aljumla wagga jumla da yace huwa alladhi yusayyirukum fil barri wal bahr yace badalu ihtimalin in an ce badal ishtimalin in an ce badal kasan a larabci muna ganewa akwai badalul ba'd min al-kulli akwai badalul kulli min al-kulli ga sunan dai akwai badalul ishtimal to in an ka ce badalul ishtimal a cikin nahwu ka karanta shi an gane ko akwai cikin ilimin balaga da kuma i'rabul jumal dan shi cikin ibnu ashur na amfani da shi ne a cikin i'rabul jumal yace to wannan badalul ishtimal ne min jumlati wa idza azaqna an-nasa rahmatan ila akhiriha yace li anna al-baghya fil ardi ishtamala alayhi al-makru fi ayatillah da Allah ce suna makirci to yan ce badalul ishtimal kamar a ce amu da khasumi shi yanzu badalul ishtimal kamar a ce sashen makircin da suka yi suna shine Allah zai bayani anan kamar ka ce nafa'ani muhammadun ilmahu kaga ka ce ilmahu ilmin shi ya amfane ni ma'ana nan ka kebance wani abu ne daga cikin bayar da Allah ya yi shi muna ganewa to da Allah ce wato inna rusulana yaktubuna ma tamkuruna to daga cikin makircin da suke yi shine Allah ya bada labari dan awallaha mukhlisina lahu din la in anjaytana min hadhihi lanakunanna min ash-shakirin falamma anjahum idahum yabghuna fil ardi bighayri haqq kaga wannan ai ɗaya ne daga cikin makircin da suke yi muna ganewa sannan kuma ibnu ashur yake cewa yace wal maqsud min hadhihi al jumla huwa qawluhu falamma anjahum idahum yakuna fil ardi bighayri al haqq dama nan Allah yake son ya kai dan a nuna maka irin ta'addancin su da makircin su domin wacce shimfida ce aka yi sannan kuma daga ciki in kana so kana iya daukar cewa yace wa ma ba'dahu idmaj a aqabat tahdid ala kufran al ni'ma bi dhikri ba'd al ni'ma allati an'ama عليهم ثم ضراء تعقب النعمة للابتلاء والتذكير بخالقهم ثم كيف تخرج عنهم رحمة بهم فيكفر فريق منهم كلتا النعمتين ولا يتذكر معنى أن الله يسين مكة إن أنك مسوق نعمة سداو إذا أذقنا الناس رحمة من بعد ضراء سجدوا سبجري دقبايا الله يتورو توتا سدان داو دقبايا كما أتورا مسو نعمة سنشق أنني هو الذي يسيركم في البر والبحر حتى إذا كنتم في الفلك ودرين بهم بريح طيبة وفرحوا بها جاءت حاريه آصف an shiga matsala ka gani ko can waccan matsala tana yiwa saman ƙasa ne wanda ko matsala saman mi saman ruwa ne dan a duba maka duk inda sun ka shiga matsala suna gudawo ma Allah amma da sun kubce sai su koma banda kaga ba mutanen kwarai bane sannan shi kan shi wagga ni'ima da Allah ya musu in ka dauka kana daukar ta rahmatan ba ya ce yayi musu rahama ba to hatta idza kuntum fil fulki fil fulki wajarina bihim birihin tayyibatin wa farihu biha ja'at harihun 'asif وجاءهم الموت من كل مكان وظنوا أنهم أحيط بهم دعوا الله مخلصين له الدين لئن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين فلما أنجاهم بدل الاجتماع لدومين شما رحمة tseratar da su da yake yi wani nau'i ne na rahama shi ma bazul ijtimali ka ji alaƙar wannan aya da ayoyin da sun ka gabata mun gane wannan da kyau ilmul alaqat to yanzu kuma sai kuma daidaikun kalmomi kuma na jalale ne na bari mu dan duba ne mu ga abin da ya kawo ya ce abin nan huwal lazi Allah shi ne wanda yusayyirukum yake tafiyar da ku in tabe sara ya tafi a bayan ƙasa sara ya siru yana tafiya a bayan ƙasa ko ba haka nan bane to kaga an ka ce sayyarahu kenan nan an yi mai da'afa an yi shadda ana rufin ya tafiyar da shi to huwal lazi yusayyirukum Allah shi ne yake tafiyar da ku sai kawo fi'ili mudari'i alladhi yufidu at-tajaddud wat-takra' ko ba ka nan bane Allah ne yake tafiyar da ku kuma ce yusayyirukum bai ce wa yusayyirukum da ba kuma ma ka suna hawan jirgin ruwa ko ba ka nan bane a litaglibi janibi dhukuri ala janibil ina يوسف أعرض عن هذا واستغفري لذنبك إنك كنت من الخاطئين كما كان بدي بيتي إنك كنت من الخاطئات با وفي قراءة يتكون وتقراءة إن جمع جلالين ينشركم تو ويكرن تاد ونن قراءة kaga ya kamata a san shi kuma a san yadda za a bi za a taujihin wannan qira'a huwa alladhi yusayyirukum fil barri wal bahr da kuma huwa alladhi yanshurukum fil barri wal bahr a cikin littafin tawjihul qira'at al ashr bil qur'an min khilal kutub at tawjih tafsilan wa jam'an sun kace qawluhu ta'ala da Allah ya ce huwa alladhi yusayyirukum Allah shi kadai ne wanda yake tafiyar da ku sara ya tafi asalin shi sara yasiru ne asalin shi sayara ne ko yasi- yasiru sai an ka ce yusayyirukum kenan sayyara Allah ne ke tafiyar da ku fa'ala in an ce zahaba ya tafi zahabahu ya tafiyar da shi sara ya yi tafiya sayyarahu ya tafiyar da shi yusayyirukum Allah shi ke tafiyar da ku yau da gobe fil barri a saman tudu in ji malaman zaure kenan saman ƙasa wal bahri da kuma teku sun ka ce ƙara'a abu ja'far imamu abu ja'far wa ibn amir da ibn amir sun karanta yanshurukum da yace maka wa fi qira'atin yanshurukum to ga wanda sun karanta da yanshurukum abu ja'far da kuma ibn amir bi fathi al-ya'i wa nun sakina ba'daha wa shin al-mu'jama mazmuma wa qara'a al-baqun bi dhammi al-ya'i wa sin al-muhmala maftuha ba'daha ya'un maksura wanda mun mun abin da yusayyirukum da yanshurukum sun ka ce wujjihat qira'ati yanshurukum qira'a ta yanshurukum an yi tawjihinta bin naziri da tamkarta fa innaha minan nashri tana nufin abin da anka yada wal bathi anka daidaita in ji malaman zauri ma an kai daidai ne shi wa minhu qawluhu ta'ala fantashiru fil ardi ko ba karan bane kaga ko yadu a bayan kasa to yanshurukum sai Allah ya daidaitar da ku wannan ya taso da gabas ya yamma wannan da gab yamma ya kudu wani ya arewa haka dai Allah subhanahu wa ta'ala yake tafiyar da ku in tabe duk da yake lokaci yayi mun halin sa huwa allazi ya ƙara allazi dan a nuna maka Allah shi kadai ke yin wannan aiki huwa labi bai ce huwa yusayyirukum ba aina iya cewa haka to in yace labin nan yana muka shi kadai ga yin haka huwa labi ja'ala lakumul arda zalulan banda Allah waye wannan babu shi to dan haka da yace huwa labi Allah shi kadai ne ke tafiyar da ku ba goma kanku ba ma'ana goma kanku ba su iya yin wannan aikin kenan duk wanda ka bauta ma wanda ba Allah ba ka san aikin banza ka yi mun gane wannan da kyau na ɗai kenan sannan na biyu wanda yake nuna maka cewa kafircin yan at-tabi'iyyun wanda suke cewa sai lalacira kafiya to Allah ce ba na cir bace fa shi Allah shi ne ke tafiyar da ƴan nesa din da aka ce ba ƴan nesa an gane ko naturalism a a kahirci da naturalism kafircialism ne a ce Allah yake yin abu kace a Allah ba shi yake yi ba to wa yake yi a Allah ce shi yake tafiyar da saboda iskan Allah ya halice shi ku ɗan meteo kafin ku gano jirgin ruwa da jirgin sama suna aiki da iska Allah ne ya faɗi cewa da iskan ne suke aiki dan tsuntsuna an ka kalla an kai amfani da shi an kai jirgin sama ko ba ka nan bane to waye halittar shi ka alam yarau ila tsairi musakharatin fi jawi sama ma yumsikuhunna illa Allah shi kuma jirgin ruwa ce wa min ayatihi aljawari fil bahri kal a'lam in yasha yustimir riha fa yadhlanna rawakid ala dhahri Allah ce in ya tsaye da iska jirgin ruwa bai bai ta ko ina kai sai ka ce ka karanta mai tiyo wai ka ce wai qur'ani bai bayanin suwa dan Allah in baka san qur'ani baka bari ayi magana to kaga duka irin wannan ya kamata in za a karatun mai tiyo in za a karatun sararin samariya a rinka dauko ayoyi na alqur'ani da suka yi bayanin yadda Allah ya bayani sannan ka azai cikin ka akan su in ba haka nan ba sai ka bi tsarin kahiri sai ya ce maka no no ba Allah ne ke tafiyar da iska ba to ba Allah ke tafiyar da iska ba wai ke tafiyar da iska natir ita natir ina da take ni ban taba maganin ta ba kawai kafirci gashi da ana karantar da 'ya'yan mutane Allah ya kyauta to ina ganin nan ya kamata mu dakanta kuma muna tare da wani babban malami babban malamin mu ɗaya daga cikin manyan manyan malaman mu da sunna Sheikh Malik Jamil Yusuf ya zo sai mu bashi dama ya dan yi muna bayani ko da a takaice da wallahu ta'ala a'lam malam bismillah subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha